أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litini safiyar 18 kenan ga watan ainihin wato rabi'un thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina alif 438 daidai da 16 ga watan ɗaya. 2017 miladiya wannan shine darasinmu na 25 daga cikin giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi idan ba manta ba muna nan ainihin wato a cikin nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da ke warware kalmar shahada a inda muka zo annaqidul ashir abu na goma wanda yake da tasiri wajen warware mutum kalmar shahada jama'an gane wannan ko daga cikin ababe da ke ainihin warware kalmar shahada akwai al-i'radu an dinillah shine mutum ya kawar da kai mutum ya juya baya gabarin addinin Allah madaukakin sarki ko da mutum yana amsa sunan musulmi amma aka wayi gari ya juya baya gabarin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya aiki da su baya jin cewa ma yayin da Allah ya magana da shi ake yi baya jin cewa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da shi ainihin wato ake yi domin asalin al'iradu a larabci akan ce a'aradu anhu ya juya baya gabarin kaza bi ma'ana sadda ma'ana ya kauce wa walla ko kuma ya juya baya wa mala anhu ko kuma ya karkata gabarin wani abu ko ya takhalla bi ma'ana ya ya ainihin wato yi ba shi ba wannan abu ko kuma yan'a mutumin da ya janye jikin shi gabarin wani abu ko ma'anan ibta'ada mutumin da ya nisanta gabarin ainihin wato addini jama'a ina fata an gane wannan duk wannan ma'anoni ne a larabci wanda in ka duba kamusai zaka tada ainihin wato sun yi bayanai dangane da ma'anan kalman al-i'rab ala ayyati halin ma'anarta shine ne shine ainihin wato kaucewa gabarin ainihin wato addinin Allah madaukakin sarki gabanin mu ci gaba muna ƙara mika ta'aziyyan mu ga ainihin wato yayan wanda Allah ya masa rasuwa shine malam Hamis Abdullahi wanda aka fi sanya dan bala muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi ya ji kanshi ayyukan shi na alkhairi Allah ya sa ya bi shi ainihin wato kabarinsa sa zuriya da ya bari a bayansa kuma Allah ta'ala ya albarkace su Allah ta'ala mun kuma da kai mana jinkiri Allah ta'ala ka sa mu cika da imani ka sa mu cika da alkhairi malam yace an-naqid al-ashir al-i'rad an dinillah abna goma dake warware kalmar la ilaha illallah shine bijirewa da juya baya da kaucewa gabarin addinin Allah ai la ya ta'allamu a waye gari mutum baya koyon addini baya koyan abin da zai kai shi zuwa ga ainihin wato yin da'a da yin biyayya ga Allah wala ya'malu bihi ba kuma yayin aiki da dukkanin wani hukunci da ainihin wato musulunci fal i'radu alladhi huwa naqidun min nawaqid al-islam juya baya da kaucewa gabarin addini wanda shine yake wanda yake iya sabbawa mutum a wayi gari kalmar shi ta la ilaha illallah ta warware huwa al-i'radu al-kulli an ta'allumi asli ad-din shine mutum ya juya baya gaba daya a wayi gari baya koyon komai na addini baya kuma aiki da addini ba ruwan shi da alqur'ani ba ruwan shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai koyi abubuwa na tushen addini ba ilimin ta Allah ilimin yin sallah ilimin yin biyayya ga iyaye da sauran abubuwa na addini wanda ya zama wajibi akan mutane su aikata an gane wannan ko shine ma ne ce an ta'allumi asli ad-din alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman ya kauce wa dukkanin wani tushe na addini wanda da wannan ne mutum ke zama musulmi walau kana jahilan bi tafasil ad-din ko da ku mutum ya zanto jahili game da abin da ya shafi sanin dalilai na addini filla filla dalla dalla li'anna al-ilma bi tafasil ad-din domin sanin addini sani irin na kololuwa sani wanda yake mai zurfi qali la yaqumu bihi illa al-ulama to akan wayi gari ba wanda ke da damun yin wannan jama'a sai malamai wa talabatul ilmi da dalibai masu neman ilimi waɗanda su za su zama malamai a nan gaba ai ba kowa yake da sanin wannan ba ko kuma Allah ta'ala bai wajabta wa kowa zama haka ba amma Allah ta'ala ya wajabta wa kowa neman ilimin da da shi zai bauta wa Allah madaukakin sarki an gane wannan ko wa amma al-i'rad an ta'allumi asli ad-din alladhi bihi yakunu al-mar'u muslima amma kaga irin juya baya da kaucewa da bijirewa gabarin sanin abin da shi ne tushen addini wanda da shi yake zama musulmi fahaza min nawaqidi la ilaha illallah wannan yana daga cikin abin da zai sa ainihin wato kalmar shi la ilaha illallah ta lalace ka duba da yawa daga cikin yan boko waɗanda za ka ga da su ake zama ake kullawa musulunci makirci ko da kiran sallah ne nan in aka ce ga wani wuri a kiran sallah suka ya ce ka gani musulmi sun ci kasanta da hankalin mutane me yana su kuma na kiran sallah i ko ka ji an je an shuka wani abu na tsiya wanda wannan abin jama'a kai tsaye rusa musulunci ne amma kuma da wanda yake da suna musulmi kuma musulmi ne ba shi da alkhairi jama'a cikin al'ummar musulmi irin waɗannan mutane ko mutumin da zai je saboda neman siyasa saboda neman wata daraja ta duniya ya je shiga coci ya ma daga cewa ai addinin ma ai gaba ɗayansa lalibe ne babu wani wanda ya san yana kan gaskiya kawai kowa dai yana lalibe ne sai dai kawai da Allah ne ya bada sa'a ma'ana abin da yake nunawa shi kansa ba shi da yaƙini akan wannan addinin da yake bauta Allah da shi kuma jama'a ko da ya faɗi wannan domin neman duniya ne jama'a ya kafirta wannan ya warware kalmar shi ta la ilaha illallah dan yayi izgili game da addinin musulunci kuma ya nuna shakka kuma ka'idar kalmar la ilaha illallah dole sai akwai yaqini ko babu wanda zai faɗi wata kalma game da musulunci mummuna sai wanda aka tilasta shi a bisa dole wanda zamu zo mu bayani a cikin karatu irin yadda ya faru da Ammar dan Yasir Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda to jama'a irin waɗannan abubuwa wajibi ne akan musulmi ya san su domin yayin da mutum bai koyi ilimin da zai san Allah ba da zai bauta Allah ba to kenan ba Allah yake bautawa ba dan bai ma san Allah ba bai kuma san yaya za a bauta wa Allah Allah ya karba ba domin dukkanin wata ibada jama'a tana da sharadi ko kamar sallah mutum zai shigo masallaci ne ya zo ya sallah ka sallah shi karɓaɓɓiya ce alhalin kuma akwai kashi a gindinsa bai wanke ba akwai fitsari a wandansa ya yi bai tsarki ba kuma a hakan ya ce ya yi alola ya zo masallaci sallah allah zai karɓi wannan sallar kai da kanka ka san ba zai ba ta karɓi ba za ma ka ce ta yaya sallar za ta karɓi a wannan yanayin dole sai ya je ya wanke wannan kashin ko ya tsarkake tufafinsa ya wanke wannan fitsarin ya yi alula sannan ya zo masallaci ya san Allah ya karba da kuma zai zo da gangan ya zo ya bude tsaraicinsa ya ce shi aka yi ga daman yin sallah Allah zai karɓi wannan sallar amma ba sallah ya yi bane to kamar haka ne jama'a idan mutum aka wayi gari shi musulmi ne amma aka wayi gari dukkanin wani abin da tushen addini ne wanda ba zai yi a bauta wa Allah ba sai da shi ya zama bai san shi ba baya koyan shi ba kuma ya aiki da shi to da shi da musuluncinsa da shi da babu kusan duk ɗaya ne ba shi da bambanci da wancan mutumin kwatankwacin sallah da muka yi jama'a ina fata an gane wannan to haka kalmar shahada take haka kuma ainihin ƙa'idar addinin musulunci yake domin da yawa daga cikin wasu 'yan boko wanda an san su a nan yankin arewa da yawansu akwai tarihin sa sun yi ridda sun bar addini sun kuma sun ce kawai su yanzu hankalin su ke bauta kawai ma renin wayo ne za a ce mutane akwai wani Allah da sauran abubuwa shi yasa kake ganin iyaye na baya-baya waɗanda suka ainihin wato gabata Allah ta'ala ya ji kansu ba sa yadda 'ya'yansu su yi boko me yasa saboda a cikin wannan boko a lokacin da turawa ke karantarwa akwai yaƙar tunanin waɗanda ake karantarwa ne idan yaro bai samu tarbiyya daga gidan daga wajen mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba jama'a yarin da yake bar addinin gaba daya ga su ma al'ummi duk sun ga irin misalai irin waɗannan abubuwa a tarihi an gane wannan ko jama'a kuma wannan abin har yanzu yana kamar yanzu idan ka bi ainihin wato constitution na Najeriya a ƙa'idan karatu yanzu an koma wata ƙa'ida ta secularism abin da ake kira al'almaniya shi ne tsarin ilimi ne amma ilimin da babu ruwan Allah a ciki sai wasu wawaye suka zauna suka yi tunanin cewa ai abin da ke kawo rigingimu a ƙasar nan yawanci addini ne to ya kamata yanzu in za a in za a karantar da ainihin wato wani ilimi kada a sanya addini a ciki kowa ya je ya koyi wannan a gidan ubansa amma magana a makaranta a karantar da Islamic studies a karantar da Christian religion studies wannan babu yanzu gaba ɗaya a curriculum ɗin makarantun secondary school an cire an cire Islamic studies sai aka kawo wani subject mai suna civic education shi wannan ilimi ne zai koya maka sanin ƙasanka da sanin shugabanninka da sanin abubuwan da ake damawa a siyasance da wai wannan ya fi sanin addini muhimmanci kaga ne sai mu ce kai can ku kun makara domin jama'a addini ne kaɗai ke sa a zauna lafiya addini ne kaɗai ke karantar da haƙuri addini ne kaɗai ke karantar da juriya idan kaga an sami wani bijirewa ko an sami wata tashin tashina to wani mugu ne daga cikin malaman ya sanya wasu daga cikin mutane ya ruɗe su da cewa wannan abin da za su yi ma addini ne suka je kuma suka aiwatar da abin da suka aiwatar kuma mu mun sani kowa ya sani a ƙasar nan jama'a musulmi baya ta da hankali irin abubuwan da ake wa musulmi yake jurewa yake yin haƙuri idan da wani musulmi aka yi wa jama'a ba za a ƙara samun zaman lafiya ba yau abubuwan da ake yana a sauran kaduna a kama musulmi bai ji ba bai gani ba a kashe mutum ya zo wucewa a motarsa daga wani garin bai san hawa bai sauka ba a kama shi a yanka a ƙona inda a ce a yau mu ma za mu ɗauki abin da muka dama mu ce mu ma a yau a nan garin duk wani junction na garin nan in aka samu wata mota ta wucewa a zara armi a kashe me kuke tsammanin zai faru ba za ka samu zaman lafiya ba kuma da zaran abu ya fuskar sai a ce aje a nemi malaman addini a ma'ana kun san malaman addini suna da wani rawa za su iya takawa game da abin da ya shafi zamantakewan al'umma don haka wajibi ne akan iyaye wajibi ne akan yayi wajibi ne akan dukkanin wanda Allah ta'ala ya danka amanar wasu mutane a hannunsa ya tsayu wajen ganin cewa sun koyi addini irin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma bin tafarkin da sahabbansa masu tsarki suka rayu a kai wannan shi zai kai mu zuwa ga shi domin jama'a addini sai an yi koyi da magabata na kwarai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina waɗanda su ne manzon Allah ya tsarkake kuma sun fi kowa da zamanin da ainihin wato alqur'ani yake sauka jama'a Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ka datar da mu ainihin wato akan tafarki na kwarai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru amma unziru mu'riduna waɗanda suka kafirci game da abin da ake musu gargaɗi game da abin da ake tunasar da su su kauce wa ainihin wato saba wa Allah da yin imani mu'riduna masu kawar da kai kenan dukkan wanda yake musulmi ya ɗauki irin wancan ɗabi'a jama'a shi ma zai zanto daga cikin waɗanda suka kafirta ba dan komi ba saboda ya kawar da kai ya juya baya ya yi watsi da abin da Allah ta'ala ya saukar jama'an gane wannan ko wa qala subhana hakanan Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi babu wanda yafi girman zalunci sama da mutumin da aka tunasar da shi ayoyin ubangijinsa thumma a'rada anha sannan ya juya baya gabarin waɗannan ayoyin ya ƙi karɓar su ballantana yi aiki da su Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna lallai mu masu azabar ramukan gayya ne ga ainihin wato masu laifi ka yi laifinka a nan duniya ka aikata duk abin da ka so ka more ka ji daɗi to a gidan lahira da zaran mala'ika mutuwa ya zo daga nan musibar za ta fara fa kaifa idza tawaffatuhum mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya al'amarinsu zai kasance yayin da ainihin wato mala'iku suka zo ɗaukan ransu suna dukan fuskokinsu da kuma dubaransu tun daga nan jama'a mutum zai ainihin wato gane abin da yake asalin haƙiƙa da abin da ainihin zai faru na asalin gaskiya Allah ta'ala ka shiryar da mu wa ƙwala subhana hakanin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man a'rada an dhikri dukkanin wanda ya juya baya gabarin ainihin wato ambatan ambatona inji Allah wa'azina shine alqur'ani da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna lahu ma'ishatan dhanka to wannan yana da wata rayuwa mai kunci a nan duniya yana da rayuwa mai kunci a cikin kabarinsa ونحشره يوم القيامة أعمى كما زام تاشيش أران تاشن القيامة إن جاء الله أعمى ينا مكاو وند أداء دنيا كما ينا غني جماعة ما لمن تفسيري سني بياني ديوا أكن ونن آيات جماعة واسمع لمن سنا غني cewa معيشة ضنكا tana farawa tun daga rayuwar ta duniya duk wadatan da Allah ta'ala ya bashi jama'a za a wayi gari ba shi da kwanciyar hankali ba shi da sakat ba shi da wata walawa ba shi da wani jin daɗi ga tarin dukiya ga kuma rashin jin daɗi da tashin hankali jama'an gane wannan ko sannan abu na biyu idan ya mutu aka sanya shi a cikin kabarinsa wannan kabarin zai kuntata masa zai dinga matse shi har sai waɗannan haƙarƙarin na jikin shi sun dinga saɓawa da juna saboda tsaban matsatsi da zai samu a cikin wannan kabarin da kuma waɗannan mala'iku da za a turo su ci gaba da yi masa araba har zuwa ranar da za ta sha kiyama Allah ta'ala ka kiyashe mu an samu fassarar wannan daga yawa daga cikin tabi'ai da kuma Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda bayan ma an tashe shi a makaho zaka gina cewa rabbi lima hashartani a'ma ya mahaliccina dan me ka tashe ni ina makahu dan me ka tashe ni ina makahu wa qad kuntu basira alhali ada a duniya ina gani qala sai Allah ya ce da shi kadhalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo gare ka fanasitaha sai ka mantar da su sai kai buris da su kai watsi da su ka juya baya ka nuna ko in kula ba ruwanka da su wa kadhalika al-yawma to kamar haka ne a yau tunsa kai ma za mu watsi da kai za mu biris da kai za mu ainihin wato kyale ka ba mu ba kai Allah ya ƙara cewa wa kadhalika najzi man asrafa kamar haka ne muke sakan kawa dukkanin wanda ya aikata aiki irin na barna wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ayoyin ubangijinsa ba jama'a an gane wannan ko wala azabul akhirati ashadd wa abqa Allah ya ce azabal lahira kuma ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa ma'ana ita ce wacce za a dade ana yi kuma babu ranar yankewa wannan azabar da wannan wahalar da za a shiga cikin ta Allah ta'ala ka kiyashe mu wa qala subhanahu wa ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ya ce wa qad atainaka min ladunna dhikra bayan da ya gama kawo labarin annabi Musa alaihi salam da fir'auna da irin bijirewar da yayi da yadda Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanansa a cikin teku Allah ta'ala ya dilmiyar da su a cikin teku sai Allah ya ce to kamar haka ne muke baka labarai na waɗanda suka shuɗe gabaninka to Allah ta'ala ya ce wa qad atainaka tabbaci haƙiƙa lalle mun baka min ladunna daga gare mu zikran wani irin wa'azi wani irin zikiri wani irin ambato man a'rada anhu duk wanda ya juya baya gabarin wannan alqur'ani da wannan wahayi da Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu yahmilu yawmal qiyamati bizra to lalle shi wannan zai dauki wani irin kayan nauyi na laifuka a ranar tashi alkiyama Allah kuma yace khalidina fihi zai dawwama a cikin daukan wannan kayan jama'a babu ranar saukewa jama'a haka za a tashi a ranar tashi alkiyama mumini zai ganshi saka yau ba komai tare da shi amma duk mai yawan laifuka jama'a mai yi wa Allah ƙarya mai yi wa manzon Allah ƙarya mai kawar da mutane ga barin addinin Allah zai ɗauki kayan nauyinsa da kwatankwacin kayan nauyin waɗanda ya ɓatar a ran tashi alkiyama don haka ba wani abu ne jama'a mai sauƙi ka kawar da mutane ga barin addinin Allah kuma ka sai da gangan kake yi domin Allah ta'ala haka ya faɗa liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su ɗauki wannan nauyi na laifukansu cikakku a ranar tashi alkiyama wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ilmi da kuma kayan nauyin mutanen da suka dinga batarwa ba tare da ilimi ba saboda sun ribaci su jahilai ne sai su yi amfani da wannan daman saboda su wawaitar da hankalinsu su kawar da su gabarin bishiriya to jama'a wannan nauyin da za a ɗauka ko babu ranar da za a waye garin tun ya sauke sai ya shiga wuta shi ne ma'anan khalili na fihi zai dawoma a cikin ɗaukan wannan kayan nauyi na zunubai Allah ka kiyashe mu Allah ya ce wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kai lallai wannan kayan nauyi a wannan rana wanda za su ɗauka a ran tashar kiyama ya munana ya yi muni ya kai makura wajen muni Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mu gabarin ɗaukan wannan munin nauyi a ran tashar kiyama mala ya ci gaba da cewa fal'iradu an dinin lahi ta'ala kaucewa addinin Allah da juyawa addinin Allah baya la yattahimu bihi mutum baya ba addini muhimmanci baya damuwa da addinin gaba daya wala ya ta'allamu ba ma ya kokarin koyan addini ballantana ya san yadda zai bauta wa Allah walau ta'allama la ya'malu ba wannan ba kai ko da ma ya koyan baya yin aiki da abin da Allah ta'ala ya umarni yu'ridu an ta'allumi asli ad-din alladhi yakunu bihi al-mar'u muslima sannan yana kaucewa dukkanin koyon wani abu wanda da shi ne mutum yake zama musulmi wa yu'ridu 'ani al-'amali tab'an sannan bayan bai sanin ba kuma ko kuma in ya sanin zai yin aiki da abin da ya sani din faman a'rada 'an dinillahi ta'ala لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام ما ليش دم متمن دي كود كي قبر الدين الله بايا كويش بايا أيكي دشي بايا ما وي وي بل لتناك لا الدين أمسئن وانا أبو to wannan ya yi ridda gabarin addinin musulunci wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi wane ne yafi girman zalunci sama da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa ayoyin mahaliccinsa fa a'rada anha ko ko thumma a'rada anha sannan ya juya baya ya bigire ya yi watsi da waɗannan ayoyin Allah ya nisanta gabarin ayoyin Allah Allah ce inna minal mujrimina muntaqimuna lalle mu masu azabar ramukan gayya ne ga waɗanda ainihin suke masu laifi jama'a ina fata an gane wannan kenan duk mutumin da ya haka da gangar to jama'a zai iya barin addinin musulunci ya sani ko bai sani ba Allah ta'ala ka tsare mana imani a'rada anha ba'da ma zukira biha ya juya bayani ya kauce gabarin waɗannan ayoyi na Allah a bayan an tunasar da shi waɗannan ayoyi an gani kesin wannan kenan shi amma man a'rada kasalan amma wanda ya juya baya yin aiki da addinin Allah saboda tsaba kasala shi yana ganin kai yanzu ya je nemi ilimi ga can kasuwa ana ga kasuwa can na ci da zara an ce zai kashe ci wallahi yanzu ina karfa shagon nan na tafi za a zo nema na kuma ba na san yara su zo su yin abu a shagon nan a waye gari ba na kaga wannan dan kasala ne ko kasala ki hana shi zuwa makaranta yana ganin to yanzu yana zuwa makaranta za a zo neman shi a shagon shi bari dai ma dan koya dai abin nan dai koyi dai to addinin ma dai dole sai mutum ya koya ba ba dai an samu na sallah ba ba haka ake cewa ba eh wallahi in dai ina zuwa makarantar nan gona ta kwacewa za ta yi ka san makarantar da safe ake zuwa to mu kuma ka san yan lambu ne samba ko muke yi ko ba ka ake cewa ba lokacin da ake yin karatu shi yana can gona abin shi ila ma ya kunne ɗan rediyon shi jin bbc ko kuma ya sa disko a gona wai saboda wannan disko ya ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen yin aiki shi ne ma ce amma man a'arada kasalan amma wanda ya juya baya ya bijire amma saboda tsabar kasala saboda tsabar lalaci fa hadha la yakfur to wannan baya kafirta jama'a wannan ba za a ce ya kafirta ba walakin sai dai yulamu ala kasalihi amma za a zarge shi jama'a akan wannan kasalan da ya kasance yana yi wal i'radu alladhi yadullu ala adami ar-raghbati fi ilmi amma kaucewa wanda yake nuni game da ainihin wato barin kaucewa game da ainihin kwaɗayi da neman addini ilimin addini au karahiyati da ilimi ko ma mutum a waye gari yana kyaman ilimin hadha huwa al-kufru billah wannan shine kafirci da Allah wal iyadu billah malaka muna neman tsarin Allah game da wannan me malaki yake a wannan gabar jama'a malam yana nufin cewa wannan al'amari wannan abin da ke faruwa jama'a yana kasancewa ne kadai idan aka waye gari mutum yana ainihin sukan lamirin ilimin ma wani cewa kama zai ta ai wallahi ba zan yi koya ba saboda ilimin da ma duk shi kawo rudu ka san ilimin yin yawa fa matsala ne kuna ka zai ce da kai ilimin yin yawa fa matsala ne amma dai a dai ban mu dai tunda mun dan yi mun dan samu na sallah dai amma shi yasa ga ana ta rikice rikice ni ba na son wannan wannan ya ragi wannan wannan ya ci mutunci wannan wannan ya ci kaza ba daidai yake yi ba a'a ka'ida addini jama'a an san wanda yake yin daidai an san kuma wanda yake kuskure wannan abu ne jama'a bayyananne abu ne kuma tabbatacce a ainihin wato addinin Allah jama'a ina fata an gane wannan dole dama akwai masu kira zuwa ga bata dole dama akwai masu kira zuwa ga shari'a dole akwai wanda batacce ne dole akwai wanda ma shiryayye ne amma in Allah ta'ala ya haska maka zuciyarka ya baka kyakkyawar hankali wanda kake iya yin kyakkyawan tunani zaka iya gane wane ne shiryayye mai bin addinin Allah wane ne kuma mai sharbagiya wane ne mai bankawara zaka iya ganewa zaka fahimta jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu sai ma ne ci gaba da cewa fa hadha an-nawaqid al-ashara waɗannan ababe guda goma jama'a waɗanda ke warware kalmar la ilaha illallah min hiya nawaqidu la ilaha illallah sune abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah sabaqatha shurutu la ilaha illallah wanda gabaninta sharuɗan kalmar la ilaha illallah sun zo wa sabaqa shurutu ma'ana la ilaha illallah sannan ma'anan la ilaha illallah kuma ta gabaci zuwa gabanin sharuɗan ma me asalin ma'anar kalmar mata la ilaha illallah din mun riga mun bayyana a baya jama'a ina fata an gane wannan to wa tilka nawaqib mala yace waɗannan ababe waɗanda ke warware kalmar la ilaha illallah tukhriju min al-milla suna fitar da mutum ne jama'a gaba daya daga addinin musulunci fatuaddi ila nari wanda za su kai mutum zuwa ga wuta mala yace wa bi'sal qarar da matabbata in ta zanto wutar jahannama Allah ta'ala ka tsare mana imanin Allah ka kiyashe mu to jama'a waɗannan abubuwa guda goma mun riga mun fara ambatan su aiko mun kuma ambace su da yawa wanda abu na farko wanda malam ya ainihin ambata mana game da abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah abu na farko shine shirka da Allah abu na biyu shi ne ainihin wato wanda ya sanya tsakaninsa da Allah ya sanya wasu a wani tsani a matsayin tsakanin shi da Allah ma'ana shi yana ganin ba zai iya kaiwa zuwa ga Allah ba sai ya yi aiki sai ya bi ta hanyar wani sannan zai kai shi zuwa ga Allah abu na uku shi ne dukkanin wanda bai kafirta kafirin da Allah ta'ala ya bayyana kafircinsa ba ƙarara a cikin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na hudu shine wanda ya kudirce a zuciyarsa cewa akwai wata shari'a da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ma akwai shari'a da ta falala saboda ta manzon Allah ko ya kawo wani abu addini ko ya hukunci da hukuncin da ba na Allah ba ko ya kudirta cewa hukuncin wani Allah ma ya fi na Allah dacewa to shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah sai na biyar ɗinsu shi ne dukkanin mutumin da yake nuna ƙiyayya game da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi ko da ya yi aiki da wannan abin to ya kafirta an gane wannan sai na shida shi ne yin izgili game da Allah da manzon Allah ko yin izgili da alƙur'ani ko da dukkanin wata alama daga cikin alamomin shari'ar musulunci shi ma wannan yana daga cikin nawaqibu la ilaha illallah sannan kuma abu na bakwai shine tsafi tsafi yana warware kalmar la ilaha illallah yana sa mutum ya fita gabarin addinin musulunci gaba daya sai abu na takwas shine taimakon arna taimakon mushrikai da taimakon su akan musulmi ka riga ba da shawara akan wasu abubuwa da ka san wannan abin zai kai zuwa ga dannewa da kuma halakar da al'umma musulmi wannan yana daga cikin nawaqidu la ilaha illallah abu na tara shine wanda ya kudirce a zuciyarsa cewa ai mutum zai iya fita daga wannan shari'ar ta manzon Allah a wayi gari ya zama yana karɓar saƙo ne daga wajen Allah kai tsaye in ko ba shi ɗin ba kuma shi yana da aƙidar cewa wani daga cikin mutane yana iya karɓar saƙo daga wajen Allah kai tsaye shi ma wannan jama'a ya warware kalmar shi la ilaha illallah na goma shine wannan wanda muke karatu a kansa yanzu jama'a ina fata an gane wannan akwai babban malami mai suna abdulaziz ibn abdullahi rajihi ya yi sharhin nawaqidul islam na muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya ji kansa baki daya a sharhin wannan littafi da yi jama'a ya samu littafin suna tafsirul anami bi sharhi nawaqidul islam daga cikin abubuwan da yake bayyanawa jama'a a wannan a ainihin abin da ke warware kalman kalman kalman la ilaha illallah na goma nan da gaske akwai bayanin da yayi jama'a mai muhimmanci wanda ya kamata mu dan karanta ko yawa abin da yake cewa shine wa hadha huwa alladhi yaqulu anhu ba'd an-nas da yawa daga cikin mutane zaka ji suna faɗin cewa mutahallilun min al-adyan wai ga wani wai pagan ne shi shi ba shi da addini shi ba musulunci yake yi ba kuma shi ba me yake yi ba ba kiristanci yake ba ma yahudanci yake ba kuma ya bautan gumaka la ya ta'allamu din gashi nan dan boko ne ila shi ba ruwan shi baya koyan ilimin addini wala ya'budu Allah kuma baya bautawa Allah wala ya'malu bihi kai ba ma yayin aiki da alqur'ani fa hadha ya'budu ash-shaytan jama'a kun ji yace to wannan shedan yake bautawa لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك saboda jama'a shaidan shine wanda yake umartan shi da aikata wannan aikin fa idan to in dai haka ta faru yakunu hadha abidan li shaytani kinan wannan zai zama shaidan yake bautawa laysa hunaka ahadun fi dunya illa wa lahu ma'bud babu wani mutum jama'a a duniyan nan face sai an wayi gari yana da wanda yake bautawa ina fatan gano na jama'a falwasani lahu ma'bud mai bautan gumaka ai yana da abin da yake bautawa ko wal yahudi lahu ma'bud haka ne mai yahudi yana da abin da yake bautawa wan nasrani haka nan kirista lahu ma'bud shi ma yana da abin bauta wal muslimu shi kuma musulmi ya abudullaha shi yana bauta wa Allah wa ghairul muslimi amma dukkanin wanda ba musulmi ba jama'a musan wannan ka'ida ce dukkanin wanda ba musulmi ba ya abudu shaytan to jama'a wannan shaytan yake bautawa faman lam ya'budillah kenan dukkanin wanda bai bauta wa Allah ba jama'a abada shaytan shaytan yake bautawa musan wannan in dai baka bautawa Allah ba shaytan kake bautawa saboda wane ne ya kawar da kai gaba bin hanyar Allah shedan akwai ayar da ta zo a cikin alqur'ani mai girma da take nuni akan haka kuma ma zaka ji masu irin wannan suna ainihin kokarin bayyanawa wai suna son masu mutane bayani ne cewa ai su ba wani abu bane yasa suka kin imani ko ba sa yin kaza saboda kaza da kaza har suna kokarin kawo dalilai to ai mu Allah ta'ala ya riga ya bayyana mana a cikin Qur'ani ko Allah ta'ala ya ce wayi wa man ya'shu an dhikrir rahmani duk wanda ya kawar da kai gabarin wannan zikiri na Allah gabarin ainihin wato wannan wa'azi an bato da Allah ta'ala ya soka na Qur'ani an dhikrir rahmani game da wannan zikiri na ubangiji mai rahma nuqayyid lahu shaytanan za mu ɗan fara mishi wani shaidani fahuwa lahu ƙarin sai zai masa aboki wa innahum kuma su shaidanin nan la yasuddunahum anis sabil za su rika kawar da su ga barin bin hanya madaidaiciya wa yahsabuna annahum muhtaduna kuma zaka ji suna tsammani suna riya cewa masu shiryayyu ne jama'an na fata an gane wannan kaga ai bayani ya bayyana ko Allah ta'ala da ya tashi bayani game da adawa da samudawa game da fir'auna da qaruna da dukkanin wani batacce da dukkanin wata al'umma da Allah ta'ala ya halakar sai Allah ta'ala ya ce wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قادي da adawa da samudawa Allah ta'ala ya bayyana muku irin kasashensu da irin gidajensu amma shaidan ne ya kawata musu mummunan aikinsu suka ƙi imani da Allah ya kawar da su gabar bin hanyar Allah to kaga anan ashe dukkanin wanda bai bauta Allah ba yake bautawa shi dai ke bautawa jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanu fa hadha alladhi yaz'umu annahu la yata'allamu ad-din wa la ya'budu Allah ata'a ash-shaytan wannan wanda yake da'awar shi ba zai koyi ilimin addini ba kuma ba zai bautawa Allah ba to wannan yana yau shaytan da'a ne wa abada shaytan kuma bawan shaytan ne فهو الذي أمره بذلك دومن شي يا عمر تشي da kaucewa ga barin hanyar Allah fasara abidan lahu sai ya zama yana bautawa shedan ne faman a'rada an dinillah duk wanda ya kauce gabarin addinin Allah la ya ta'allamu dinin Allah baya koyan addinin Allah wala ya'budu Allah mutlaqan baya bautawa Allah ma kwata kwata wala ya'buduhu bid-du'a baya bauta ma Allah ta hanyar roƙonsa wala bis-sala ko ta hanyar yin sallah wala bil hubbi ko ta hanyar nuna ƙaunar Allah wala bil qawli ko ta hanyar wani zance wala bil iman ko ya bauta Allah ta hanyar imani wala bil i'tiqad ko ta hanyar kudirce wani a zuci annallahu wal khaliq cewa Allah shine mahalicci ar-raziq kuma mai azurtawa al-mudabbir wanda yake gudanar da al'amuran bayi wa annahu al-ma'bud bi kuma baya kudircewa cewa Allah shi kadai ne wanda ya cancanta abota masa fala ya ta'allamu din dan haka baya koyi ilimin addini ولا يعبد الله بايا بوتا الله ما ليت فهذا كافر بإعراضه تومي إرن ونن أيكين جماعة زي كافرتا إن دي يبجري وأدين الله إرن ونن ينين جماعة بياني ينزي أكتو في ليكو domin jama'a wajibi ne a yi bayanin sosai don kada wani ya ɗauka cewa ana kafirta mutane ne kawai ba tare da wasu hujjoji ba kai karan kanka ma za ka faɗa za ka kuma gane cewa kai anya wani Allah yake bauta kuwa za ka yi ana kai ai wani mashauni ba ka ke ba ba a faɗa saboda me shi duk wani abu da aka sani musulmi yana yi za ka nashi daban ne nashi irin na arnani in ka zauna da shi kuma ka dinga jin alkaba'i kala kala da fita daga bakinsa Allah ta'ala ka shiryar da mu kenan kaga wannan bijirewa jama'a da mutum zai yi gabarin faɗin gabarin ainihin wato bin addinin Allah to ka kai tsaye ya ainihin wato kafirta kenan ya bar addinin Allah kuma mun riga mun karanta waɗannan ayoyi waɗanda suke nuni game da wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu sai malin yace قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب في رسالة نواقض الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا فدي الاتاف شنا نواقض الإسلام أشافي لأنهم واتو تلاتين دبير بشرح الشيخ الفوزان بشرح دمالا صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان يو ون الاتافي الله تعالى يقارى مش لافيا يتي ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد باب بمبنشي cikin dukkanin waɗannan abubuwa da ke warware la ilaha illallah bainal hazili tsakanin mutumin da yake yi ta hanyar ainihin wato a ta hanyar izgili kadai ta hanyar wasa da addini ta hanyar wargi da wannan addini waljad da kuma wanda yake yi da gangan wanda ya kudurci abin a zuciyarsa da gangan ma yake yin irin abubuwan da muka lissafa guda goma gaba daya wal khaifi da ma wanda ya ƙi kalmar la ilaha illallah saboda tsoro ai zaka ta daga wani bawan Allah yana rayuwa a cikin musulmai amma ya san cewa addinin musulunci ne gaskiya zai ce gaskiya shi ba zai iya yin imani ba saboda me na'am ba zai iya yin imani ba saboda me saboda yana jin tsoron iyayensa yana jin tsoron wani yayansa da ke biya masa makaranta saboda zai din daukan ɗawainiyarsa yana jin tsoron iyayensa kada su kashe shi ba haka ake yi ba to har mutumin da yake jin tsoro ya ƙi bauta wa Allah saboda jin tsoron wani jama'a shi ma wannan ya shiga rikici sai ma ce illal mukara sai dai wanda aka tilastawa mutumin da aka tilasta mishi aka sanya mishi wuka akan wuyansa aka ce in baka kafircewa Allah ba za mu yanka ka ya gade ba sarki sai Allah ba matsira sai ya faɗi kalmin kafirci jama'a wannan bai kafirta ba matukar dai zuciyar shi ta kudirce imani an gane wannan ko ya dai faɗi kawai da baki amma zuciyar shi tana nan tana cike da imani da Allah to wannan jama'a kai tsaye ainihin wato bai kafirta ba an gane wannan ko wa kulluha a'zamu ma yakunu khataran kuma jama'a dukkanin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu girman haɗari kwarai da gaske wa min aksari ma ya kunu wuku'an kuma yana daga cikin mafi yawan abin da ke faruwa a yau fayan bagil muslim yake don haka ya kamata ga musulmi an ya hazaraha ya tsoraci aikata ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware la ilaha illallah wa ya khafa minha ala nafsihi kuma ya rika ji wa kansa tsoron aikata irin waɗannan al'amura na'udhu billahi min mujibati ghadabihi yace muna neman tsarin Allah gabarin abin da ke wajabtar mu da mutum samun fushin Allah Allah ka kai fushi da mu Allah ka tsare mu gabarin aikata dukkanin abin da zai jawo mana fushinka wa alimi iqabihi da kuma abin da zai jawo wa mutum samun raɗaɗi na azabar Allah na hukuba da Allah ta'ala zai bawa jama'a an gane wannan ko na'am sai mali ya ci gaba da cewa fala farqa baina fala farqa fi hadhihi an-nawaqid al-ashara baina al-jadd babu wani bambanci tsakankanin waɗannan ababe guda goma da ke warware kalmar la ilaha illallah jama'a babu wani bambanci tsakaninsu bain aljad tsakanin aljad zai maka bayanin waye aljad din an gane aljad alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu shine mutumin da yake fadin abin da yake fadi ko yake aikata abin da yake aikatawa da manufa ma'ana da gangan yake yi yana sane mutumin da yana faɗa ne da manufa ko yana aikatawa ne da wata manufa yana sane walhazil wanda kira kuma alhazil wa huwa alladhi la yaqsidu shine wanda yake faɗin abin ba da wata manufa ba yana faɗi saboda wargi yana faɗi saboda isgilanci yana faɗi saboda bini saboda ba'a an gane wannan ko wa inna ma yaf'alu hadha min babil mazahi wal la'ibi yana faɗin wani ne saboda wasa wai saboda wargi an gane wannan ko sai ma da yace wa fi hada a cikin wannan radduna ala murji'a akwai raddi ga kungiyar murji'a murji'a su ne masu wasa da addini wanda za su taimaka in dai ka faɗi la ilaha illallah to kan ma kai kan ma kai sallah kan ma kai komai za ka shiga aljanna kuma Allah ba zai maka azaba dan me zai maka azaba bayan kawai ka'idar la ilaha illa wuce kuma shikenan ka fate ta shikenan ko baka yi sallah ba baka yi azumi baka yi zakka ba za ka shiga aljanna jama'a ina fata an gane wannan shi yasa ma malam ibn abi ibn abi daud a cikin ha'iyarsa yake cewa wala takum murjiyan la'uban bidinihi kada ka zama ɗanbin aqidan murji'a masu yin wasa da addini ala innamal murjiyu bid-dini yamzahu yace ku saurara lallai mai bin aqidan murji'a to lallai da addini yake wargi su sun dauki addini ma abun wasa ne su murji'a ke jama'a ina fata an gane wannan to malis yake cewa a cikin wannan akwai raddi game da masu bin ainihin wato kungiyar murji'a allazina yaquluna waɗanda suke cewa la yakfuru hatta ya'taqida bi qalbihi kai mutum fa baya kafirta ko mai ya aikata addini ba zai kafirta ba matakar bai kudirce wannan abin a zuciyar shi ba wala farqa bainal jaddi wal hazin malai yace amma ko ba bambanci tsakanin wanda ya faɗa da manufa da wanda ya faɗa a ainihin wato babun yin ainihin wato wasa ko babun ainihin wato yin ba'a ko wargi awil khaifi ala jahihi wa malihi ko kuma wanda shi ya ƙi aikata addini ya ƙi da addini ne ko ya ƙi imani saboda tsoron dukiyarsa ko saboda tsoron darajar da yake da shi a cikin mutane sarki ne aka ce da shi akan kalmar la ilaha illallah za a iya cire shi sai ya ce kai to dai to la ilaha illallah dole ne dama wasa nake ai dama ina gwada ku ne in ga me za ku ko ba ka ake yi sai ya dan shafana ko ya dan shafanya sai mabiyin su kuma daga baya suka cewa su kuma ai ya ga alamun ba zai sha bane amma inda ya san za mu kyale shi ai da ya yi ba haka ake yi ba Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji gashi nan sai mala yake cewa awil khaifi ala jahihi wa malihi ko wanda yake jin tsoron wata darajarsa ko dukiyarsa illa al mukra sai dai wanda aka tilasta shi idza ukriha an yaqula kalimatal kufri idan aka tilasta wa mutum ya faɗi kalman kafirci walam yumkinuhu at-takhallus min adh-dhulmi illa biha kuma ba zai iya tsiratar da kansa gabarin wannan zalincin ba sai ya faɗi wannan kalma ta kafirci kalmar da za ta iya fitar da shi gabarin addinin musulunci an gane wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko oke na'am yace faqad rakhasa Allah fi zalika haƙiƙa Allah madaukakin sarki yayi rangwame gabarin ainihin wato wannan an gane idan mutum yayi alhalin zuciyar shi tana mai natsuwa da imani ko ba shi da matsala gashi nan Allah ta'ala ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi a bayan imaninsa Allah ta'ala ce illa man ukriha to fa sai dai wanda in ya kafirce kafircewan ba zai tasiri a tare da shi ba kuma wannan ba zai zama wata illa gare shi ba sai ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan wawun din wawul hal ce alhali zuciyar shi kuma tana mai natsuwa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma duk wanda ya koya kafirci a zuci fa alaihi ghadabun min Allah to wannan yana da wani irin fushi daga wurin Allah walahum azabun azim kuma suna da wata irin azaba wacce take mai girma an gane wannan ko me yasa Allah ce zalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah saboda sun nuna kaunar rayuwar duniya sun fifita son duniya akan gidan lahira wa anna Allah kuma lalle Allah la yahdi al-qawma al-kafirina baya shiryar da mutanen da suka kai kaga a siyaƙin ayan sai Allah ce la yahdi alqawmal bai ci azzalimin ba ko sai fito da suna na zahiri anna Allah la yahdi alqawmal kafirin jama'a an gane wannan ko sai malai ce fa hadha sharti bi hadha sharti da wannan sharadin fa wa yakunu qasduhu daf'a al-ikrahi faqat ya zamto manufarsa shine ya kawar da wannan tilasashin da aka yi إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به أما ذوتي يشي باتا تبا قدر شيء ونن أبن دي فقال باكينسا جماعنا فتان قانا ونن إرم ونن يافاردا عمار لن ياسر ألا مدوك تنسركي يقارا مش يدا ياسر ما يفن أينهم واتو عمار bawaye daga cikin bayin garin Makka aka yantar da shi da mahaifiyarsa an gane wannan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo farin da'awa sai suka karba suka yi imani mahaifiyayin Ammar ita ce farkon wacce ta fara yin shahada jama'a musulunci ita ce Sumayya Allah ya kara mata yadda Sumayya ta yi imani aka same ta aka dinga sa karfe a wuta sai yayi ja sai a zo a soka mata shi a gabanta haka su Abu Jahal suka dinga mata har sai da suka kashe ta shi ma mahaifinsa a ƙarshe an kashe shi to lokacin da ya yi hijira zai hijira zuwa garin madina sai kafari suka tsare shi a hanya suka ce mai sai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma yana ganin to yanzu na ce ba zan zage shi ba dai kashe ni za su suka tashi ya faɗi maganganu munana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso garin madina sai ya zo gaban manzon Allah sai ya zo yana kuka ya rasulullah kaji kaji kaji kaji abin da ke faruwa manzon Allah ya ce amma ya kake ji a zuciyarka ya ce wallahi zuciyata tana mai natsuwa da yin imani da Allah da kuma yin imani da kai a matsayin manzo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru ya ala yasir bishara gare ku ya ku iyalan gidan yasir fa inna maw'idakumul janna Allah maɗaukakin sarki ya muku alkawarin samun gidan aljanna kaga Allah ta'ala ya tabbata musu da mene aljanna sai Allah ta'ala sokar da wannan aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha duk wanda ya kafircewa Allah bayan da yayi imani to lalle yana da ukuba mai girma amma sai dai wanda aka tilasta shi amma zuciyar shi tana bi natsuwa da mene da imani jama'a an gane wannan ko wa qad qala al-allama ibn baz rahimahullah al-allama ibn baz Allah ta'ala ya ji kansa ya faɗi cewa innahu la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jaj wal-kha'if ala malihi wa jahihi illa al-mukrah shi ma ya faɗi irin wannan magana yace ba bambanci tsakanin dukkanin waɗannan ababe guda goma masu warware kalmar la ilaha illallah tsakanin wanda ya faɗa da wargi da wasa da tsakanin wanda ya faɗa da manufa saboda ba da kariya ga dukiyarsa ko wata darajar shi ko wani mulkinsa sai dai wanda aka tilasta shi wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran kuma dukkan wannan abubuwan jama'a abubuwa ne masu girman hadari wa akthara ma yakunu wuqu'a kuma abubuwa ne wanda suna yawan faruwa fayanbaghi lil muslimi dan haka ya kamata ga musulmi an yahdharaha ya yi ƙoƙarin nisantin waɗannan al'amura wa ya kafu ala nafsihi minha ya yi ƙoƙari wajen tsoratar da kansa gabarin aikata irin waɗannan ayyuka wannan magana mana ya ciro ta gaske littafin majmu'u fatawa al'alamatu wa abdul aziz bin baz rahimahullahu ta'ala an gane ko jam'u shuwai'i a mujalladi na ɗaya shafi na 132 Allah ta'ala ya datar da mu bin hanyarsa ta ainihin wato ta gari wa dalilu zalika dalili ko akan haka na cewa tsakanin wanda ya faɗa da wasa da wargi da izgili da wanda ya faɗa da manufa dukkaninsu sun yi ridda qauluhu ta'ala shine faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa qul kace da su abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke wa izgili la ta'tabiru kada ku kawo wani uzuri qad kafartum ba'da imanikum kun riga kun kafirta bayan imaninku domin haka Allah ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su cewa me yasa suke faɗi irin wannan maganganun la yaqulunna tabbaci haƙiƙa da zaka ji sun ce innama kunna nakhudu wa nal'abu mu kawai muna dan wasan mu ne muna ɗabewa juna kewa wasa kawai muke yi muna dan wargi an gane wannan ko to Allah ya ce kada ku kawo uzuri ku riga kun kafirta a bayan imanin Allah ta'ala ka shiryar da mu fala farqa fi jami'i tilka an-nawaqid bayna al-hazil wal jad kenan ba bambanci tsakanin waɗannan al'amura masu warware la ilaha illallah tsakanin wanda ya faɗa da wargi da wasa da kuma wanda ya faɗa da gaske da manufa wal khaifi ala malihi wa jahihi da kuma wanda yake yake izgiri game da addini saboda bai ainihin wato dukiyarsa ko wani darajarsa kariya illa lil mukrah sai dai wanda aka tilasta shi jama'a an gane wannan ko mala yace wa dalilul mukrah mukrah dalilin wanda aka tilasta shi kuma قوله تعالى فدن الله مدوكين سركي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره wanda ya kafirce wa Allah a bayan imaninsa sai dai wanda aka tilasta shi an gane wannan ko sai dai wanda aka tilasta shi amma wa qalbuhu alhalin zuciyarsa mutma'innun bil iman tana cike da natsuwa game da ainihin wato imani da Allah madaukakin sarki an gane wannan ko jama'a walakin Allah ta'ala ce sai dai man sharaha bil kufri sadaran duk wanda ya boye kafirci a zuciyarsa an gane wannan ko jama'a wanda duk ya bayyana kafirci a zuciyarsa shine man sharaha bil kufri sadaran wanda ya bayyana kafirci amma a zuciyarsa fa alaihi ghadabun min Allah to wannan zai samu wani fushi mai tsanani a wurin Allah madaukakin sarki shi sa kawo nakira ba ce fa alaihi al-ghadab ba ce fa alaihi ghadabun min Allah nukira li ta'zim ko yana da wani irin fushi mai tsanani a wurin Allah madaukakin sarki sannan kuma walahum azabun azim suna da wata irin azaba mai girma a wurin Allah madaukakin sarki me yasa Allah ta'ala ya musu wannan ci gaban ayoyin shine zalika wannan ya kasance ne bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah saboda sun so rayuwar duniya sun nuna matukar kaunar rayuwar duniya sun fifita ta akan mene akan gidan lahira sai Allah ya ce wa anna Allah kuma lalle Allah madaukakin sarki la yahdi alqaumal kafirina baya shiryar da mutanen da suke kafirai duk mutumin da ya boye kafirci jama'a zuciyarsa ko Allah baya datar da shi zuwa gaban da yake kamar yadda kake iya gani wanda sunan malanta zaka yaje yana tsafaci tsafaci za a biya shi kuɗi ya je ya zauna a ɗaki ya kira aljanu ya ba shi ɗanu aiki ya fito kuma bilim bilim bilim a riga ana cewa ala shiga kamar yana cewa na'am na'am sannan kadai malam lawa da yana jin daɗi wai ma shi ma wai ma malami ne shi kaga shi boka ne da ma ne ya tsaya abokancin kawai da ya fi mai amma jingina kanshi da addini zai kara mishi musiba akan musiba ne saboda zai kokarin kawar da mutane ga barin addinin Allah kila ma ya jawo wani ya koya masa wannan bokancin kaga an samu karuwan musiba kenan a cikin al'umma ko Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanu to irin masu aikata wannan aikin jama'a a ci gaban ayoyi sai Allah ya ce ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ta'ala ya sanya marfi akan zukatansu ya dode an gane wannan ko wa sam'ihim wa absarihim da kuma jinsu da kuma ganin su ba sa iya jin alkhairi ba sa iya jin saƙon Allah su yi imani ba sa iya ganin wani abu na alkhairi su bi ba sa iya ganin dukkanin wani abu wanda yake yin da'a ne ga Allah wa ula'ika humul ghafiluna Allah yace kuma waɗannan su ne gafalallu su ne rafkanannu gabarin ainihin wato addinin Allah kuma sun gafala ma gabarin abin da Allah ya yi tattali gare su na azaba dan da mutum yana da yaƙini yayi tunanin cewa akwai wata azaba da zai samu a gidan lahira lalle da ya kaucewa wancan ainihin wato tsari ne Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayin sa na gari zamu tsaya a nan jama'a insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana zamu tashi a wajen fa'alal muslimi أن يحذر من ذلك وأن يخافه فإنه كثير الوقوع جدا الله تعالى قدر من إيمانه جماعة منذ ذلك سنة بزام تاشد غنان سيمشكم فضائل لا إله إلا الله وفضائل الذكر بها إن شاء الله تعالى الله تعالى قدر من إيمانه yan uwanmu da ake yakin sa a sauran kasashe Allah ka faranta musu wannan bakin ciki da suke ciki Allah ka ba su rinjaye da nasara akan makiyansu kuma Allah ka ba mu nasara da ainihin wato nasara da rinjaye akan makiyanmu ya Allah kamar jagororinmu shugabanninmu jagoranci wajen yi mana adalci ka ba su ikon ainihin wato yi mana abubuwan da za su amfanar da mu ya Allah ko muna roƙonka ka ba su masu ba da shawarwari na gari Allah ta'ala ka yi musu jagoranci ya alkhairi Allah ka ba mu lafiya ka zo da mu lafiya dukkanin masu mana barazana game da lafiyarmu da zaman lafiyarmu Allah ka san su Allah ta'ala ka isan mana gabarin sharrin su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Abu da ayyukan alhamdulillah. Wallahi gode Allah. Guda sun ƙara bude portal din ne an fawa. In so samu ne ka ƙara rijista a cikin internet. Sun ƙara budewa kuma sun sa deadline na rufewa duk. Jama'a ku ji wannan abin na 'yan fawa an fa ƙara bude portal din. Kuma kun san ɗiban mutane ake yi. na federal government an ƙara budewa akan internet so mutum zai iya zuwa ya log in ya cika details din shi daga kan secondary ne zuwa sama amma mai secondary sai dai zaɓe daga sai sana'o'in da zai koya har an fara ɗiban wasu ma an tafi da su an fara koya musu sana'o'i wani suka fara koyan ayyukan noma suna can abu ana musu training za maka training ɗin yanayin yadda za ka yi noman kuma a baka ainihin jari yadda za ka yi noma wani abu wani yan fawa kada ya zanto mu kuma mun koma mun ja da baya dole muka ci cikin wannan hukunci sai mun ƙara yi ai sai ka yi saboda ai dama abin da ake tsammanin cewa ba za a ƙara buɗe portal ɗin ba to tunda an buɗe portal ɗin akan intanet gaskiya mutum ya je cikin wancan ya fi tabbas amma ka sani kakka yadda ka yi amfani da bvn number ɗin wani ka je ka buɗe naka personal account ka buɗe naka bvn ɗin da sunanka ya dace kuma da duk details ɗinka da takaddun makarantanka na shekarunka an gane wannan shi zai ba mutum damar samun wannan aikin saboda wannan bibiyan ne suke yin amfani gaskiya an baka da wannan bibiyan din an samu matsala an gane wannan kuma ku yayata wa sauran mutane ya a yayata mutane saboda a yi kokari a yi application ne saboda ko wanda ya yi shekaru da yawa ba wani aiki ba komai kuma dubu ashirin na shekara biyu wasa ne akalla da yin ana baka za a karge raɗin talauci ko wani ma daga nan dubu talatin ko a'a yan sakandiri ashirin ne masu digiri talatin aiki an gane wannan ko Allah ya sa mu dace wajen ku ne ake ko alhamdulillah kai mutum kun har da kai har da kai
ya baka da sana'a ne assalamu alaikum amin amin addu'a kai amma ka kalle ni ka ce mu ne aka rawar kalla kamar da gaske tsofaffi ne ke wani wata yawwa a rike a rike a rike yi wata amma da ba ruwa wata yace mama
ta ta cikin waya kalabi sai